ma ja'a ra'ayi abin da yazo kenan a game da zuwa juma'a a zuwa masallaci a ranar juma'a masallaci a hankali ya karbo daga imam malik cewa shi ya tambaye ibn shahadin zuhuri daga farin ubangiji azza wa jalla ya waɗanda yake sun ba da gaskiya wakacin duk da aka yi kiran sallah a ranar juma'a to lalle ku tafi zuwa ambatan Allah wanda malamai da yawa suka ce zikirin lahi guda almuradi shi al-hudbud abin da ake nufi da ambatan Allah a nan hudu ba ku tafi zuwa ga hudu ba sauraron hudubar juma'a abu ne muhimmi yadda ake ta faɗa a sauraro hudubar juma'a abu ne muhimmi don haka aka shar'anta ta ba wai an shar'anta ta bane don ko shar'anta wa ku saurara ku ringa kau da kai daga gare ta abin bai dame ku ba abin bai dame ku ba sai in matsalar wani shugaba ne zai jawabi sannan ku ce sam wani bannan da ake faɗa muku wato zancen Allah ne ake tunatar da ku. Ibn Shahabin ya ce Baruna Haddadi ya kasance yana karanta ta izado da lissalati min yawmin juma'ati fabru ila zikrillah wato hadisin wato munkadi saboda ibn shahadin zuhuri ke ga sayyidina umar ba dan san da aka haife shi bayan mutuwar sayyidina umar ne cewa malaman tarihi sun ce shekara ta hamsin da shida aka haife shi daga hijira shekara ta hamsin da shida shekara da aisha kai wata to shi ko sai da nama kaga kai shekara ta ishirin da biyu aka ce shi shi ya sa bayan sai ya wajen shekara talatin amma hadisin ya zo mutattili daga ruwayar wato abdul kumaidi cewa daga abdurrazzaki daga mamar daga zuburi da misali daga mahaifin abdullahi umar ya sa wato yana ka kawo ruwayar a nan ya zamo hadisi ne mu kura tun da an sare da mutum biyu da salimu da abdullahi umar to a cewa in an kira sallah ranar juma'a to ku zarce kai tsaye zuwa ga ambatan allah wannan kira a ce ke nan ingantacciya daga sai da na umar sai dai tun da yake bata dace da rasulun musafi usmani ba to sai a ce shan zaji ba dama a ce za a ranta qur'ani da ita واجمعوا ان الشواذ لم يباح قراءه بها ولكن الاصح كامل الاحتجاج به عند جلال الدين السيوطي يجي فدا توكم صادق malamai gaba ɗaya sun gabu cewa ba daidai ba a ce za a karanta qur'ani da qira'a wacce ta yi shirka kamar wannan kenan ko da yake isnadin ta ya inganta amma wato tunda bata dace da rasmin musafi usmani ba to ta rushar ba to ta'ala maliku imam malik ya ce duk inda aka faɗi kalmar sa'ayi a qur'ani ana nufin aiki da aikatawa a aikata abu shi ake kira sa'ayi sa'ayi al'ari ya yi aiki ko ya gyawo yana kulle-kulle a dole wani tabaraka ta'ala yana cewa sa'atilari shi wannan wanda yake zuwa gare ka ya faɗa ma gano wanda zahirin su masu jan hankali ne masu kayatarwa ne amma kuma yana juyawa daga baya yana barin wajenka shi ke ya kama aiki kenan a duniya biyu su da jiha don ya ga yi banna a cikin da akan samu wannan mutumin sun zama na adam sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wannan ayar akai a koyaushe yana da magana akwai mutanen da yake sun fi kowa fatan magana sai yi amma kuma sun fi kowa kokarin haddasa barna a duniya za a ji magana kyakkyawa ta gabashin su kai ka ce gaske wani da nasu min yukuji kuka kawo da hufin hayati duniya wai fi dulla alama sai karfi har sai ma suke cewa yau ai alama ifan gaskiya kan gaskiya suke ga suna faɗin gaskiya ba kan gaskiya suke ba amma kuma wa kowa adadin isa wai za ta wallah su adilari liyar su da biya wai zulikan har ka wasu ba. To, ubangiji kuma ta baraka wata ala ya ce wa ma man ja aka yi sa'a wa huwa ya sha amma duk wanda ya zo gare ka da gaggawa alhali yana mai bai wurin Allah ba an da an huta da ka sai ya faɗa kuma sannan kuma fir'auna ya ba da ba ya juya daga karɓar abin da annabi musa ya zo da shi yana kulle-kulle yana yan kulle-kullensa a bayan ka ya zalim ya yi maganin wannan manzanci wannan aike da annabi Musa ya zo da shi ubangiji kuma ya faɗa kai hakika ko bayi ayyukan ku iri daban-daban ne tsakanin aikin wani da aikin wani ta zana cewa wani aikin ya fuskanci Allah ya sa ya zai taimaka wa jama'a ya zai kaza ya zai kaza wani ko ba ruwansa da Allah a duk abin da yake ya sa kawai ya zai shi jama'a ne a gaba ya sa komawa ga Allah wani ya sa neman duniya wani ya sa neman ɗaukaka wani ya sa menene a gabansa kowa dai da irin aikin da ya sa a gaba sai ya sa ayyukan naku kan gaban ban ciwa tsakaninsu imam malik ya ce shi ya sa sa'ayu da allah a mata a littafinsa ba ana nufin takawa da kafa ba ba wai tafiya da kafa ba ko gudu ba wai ana nufin gudu ba yana nufin aiki da aikatarwa a aikata abu abin da ya zo game da wato sarki da ya sauka a gari garin da yake a cikin mulkinsa a ranar juma'a ga shi ba a garin yake da zama ba halin tafiya ne ya sauka a garin imam malik ya ce wato wannan babin gaba ya sai zamo ba wani hadisi a cikinsa sai je fito zarar fito ne shi ya samu da ake cewa littafi ne na hadisi da fito kuma gaba ya da hadisi da fito sai sai shehu shahulillah da halawi yake cewa ai duk ne sun yi sun sauwaran fito to dole sai ya koma muwatsa domin ba littafin da yake ya kunshi tsakwaran cikin irin muwatsa za ta zana imamu bi karyatin idan liman ya sauka a gari ta ji mu fiye har jumu'atu da juma'a ce wajaba a garin wato alkarya ce babba wadda ta kunshi duk abin da ake bukata zuwa gare shi a rayuwa ta yau da kullum akwai majinka akwai masaka akwai makera akwai magina akwai kantoci akwai duk ne masu sana'ar da ɗan adam ke bukata zuwa gare ta yau da kullum a garin imamu musafirun alhali shi sarkin matafiyi ne ba a nan garin yake da zama ba sai musu hudu ba yi musu sallar juma'a to mutanen wannan garin da wani su ma wanda suke tare da sarkin za a iya shirin migona za a iya yin sallar juma'ar tare da sarkin imam malik ya ce idan liman ko ya sallar juma'a alhali yana mata tibi karetin a gari da juma'a ba ta waje ba a garin nan garin nan ba babban gari ba ne wanda za a ce ya kunshi duk ma'abuta sana'o'i a kauye ne karami amma shi yana zuwa saboda sarki ne da yake juma'a ce sai ce to shi sallar juma'a ba zai ba za a yi azahar ba to a sannan shi kansa juma'a ta saba ta inganta ba su kansu mutanen garin da suka bi shi a sallar juma'a nan juma'a su bata inganta ba haka nan ma kai duk wanda ya ji sarkin nan ya sallar juma'a daga wanda yake ba dan garin ba kamar masu raka sarkin duk gaba ɗaya ba su sami juma'a ba kimman laifin musafirin assalata abin da yake lalle shine mutanen wannan garin da su da wani su daga dukkan wanda yake ba matafi ba wajibi ne ya sallah a zahar raka'a ko a cika sallah kada su ce za su yi kasar yasa malikawa suke cewa idan mazauni ya koyi ko da mazauni zai koyi da matafi ma to ai wajibi ne ya cika sallarsa shi mazaunin wajibi ne ya cika sallarsa matafi ne sallah raka'a biyu ya sallama to shi ya tashi ya kawo ragowar raka'a ɗaya lalima da imam malik ya ce wala tumu a tara musafirin juma'a ba ta wajaba a kan wanda yake matafi kuma yadda malamai na daga baya ma na masarar imam malik suka shahara yadda sai ne aliyu al-ujhuri yake faɗa ya guda biyu shi matafi ko da a gabansa za a yi sallar juma'a ba lallai ne ya tashi abu ba an faɗa dukkan wanda yake yana da wani hanzari hanzarin da zai sa a ce ba dole sai ya je juma'a ba amma in ya zamo ya dace daidai sanda ake juma'a yana gurin da ake sallar juma'a to wajibi ya fito da ya ce ya yi tsara ya kifi ba dama an yafe masa ne saboda duban hanzarin sa to amma tun da ya dace yana wajen aiki kenan ko ba wani hanzari amma ban da mutum uku mutum uku aka ce su ko suna wajen ba sai sun bu ba ba wajibi ne a kan su su bu ba man hararar juma'a ta min zikuzuri alaihi an yakura ma'akun kadari وما على أنثى ولا أهل السفر والعبد جزلها وإلها هرب وما على أنثى مجي كودا تنا تزاي جوما فلن تسوى تأتي زمن تأتي أزهر بنتا ولا أهل السفر قوة نسكمة فيها والعبد قوة ليك باوا باوا إنا وجن تزاي جوما فلن يفوى تو abin da ya zo a cikin sa'a da take ranar juma'a wani lafiya ko hadisi ya kama da mayan malik ya kama daga abin zinadi shi ne abdullahi ibn zakawana na da zakawana wanda da yawa malaman tarihi suna faɗa cewa yau ba ce hijira ta ɗari da talatin ya kama da abdurrahman ibn hukukul arab shi kuma ya kama daga abin huraira wanda wannan sinadin ya gabata gare mu cewa da yawa malamai suna cewa ya fi kowane sinadi inganci daga abin huraira shi dai a gaba ɗaya hadisai hamsin da kuɗi ne suka zo a mota da wannan sinadin to kana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ranar juma'a sai ce fi sa'atu akwai wata sa'a a ranar juma'a da ba su za a yi bawa musulmi ya ce da ita alhali yana tsaye yana sallah ko yana addu'a yana roƙon ubangiji wani abu sai ko ubangiji ya ba shi wannan abu manzo Allah ya nuni da hannunsa yana karanta ta wato ne yana daga hadisai da sun zo da shuhura amma kuma sai aka samu bambancin fahimta mai yawa tsakanin malamai game da wacce sa'a ake nufi yasa an samu zantuttuka fiye da guda arba'in akan sa'a da ake nufi akwai ma sabani wato game da cewa sa'an tana nan har yanzu ko kuwa Ibnu Abdulbari ya hakaito a littafin Sanhid daga wasu malamai ɗan tsiraru cewa ai sa nan ma yanzu an ɗauke ta ba maganar ta amma ya ce wannan maganar magana ce wadda gaba ɗaya ba wadda za a saurara ba amma da yawa daga mai sun tafi akan cewa ba a tana nan amma kuma kankarwa ce kuma wato an samu zance ta yawa tsakanin su game da ayyana ta akwai masu cewa ma gaba daya a juma'a ɗaya ne a shekara wasu kuma suka ce a gaba daya irin ta iya afuwa amma sassauyawa take sassauyawa take irin yadda lailatul qadari ba dare daya ke take kasancewa ba wannan shekarar ta yi ta afuwa a wannan mudarar wata shekarar kuma a wani daren daban shi yasa dai wato suka ce ai a kore ta ne mun ba wa ke kokari juma'ar gaba daya ita kokarin addu'a ita kokarin addu'a to wannan ce ya haimin hadisi ya taro daga imani daga yazid ibn abdullah ibn al-hadi sai kuma daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith al-taymi sai kuma ya taro daga abi salama dan rahman ibn auf sai kuma ya taro daga abi hurairah cewa shi ya ce abu huraira ya ce na fita zuwa tsoro wato inda ake faɗa cewa Allah ya zantar da annabi Musa wurin da yake Allah ya yi rantsuwa da shakuri bi a Qur'ani watsuwar wani tare masu a wajen kuma wakini wasu bai tuwon wasu risinin a tafi ana Allah ya rantsuwa da shi sannan kuma a wani wuraren an ambace shi a Qur'ani ba ta fuskar rantsuwa ba saboda ma kun ta jani da dori ina da ina yana an ambace dori din ne to shi goban wannan shi ya sa sai Abu Hurairah ya tafi ziyarci wajen sai na gaba da kayan haza wanda shi tajiki ne ba sahabi ba yana cikin manyan masana da asaura sai na zauna tare da ka'abu ya faɗa rinka faɗa min wasu maganganu da suka zo a cikin attaura ne kuma na rinka faɗa masa hadisan da na ji wajen man sallallahu alaihi wasallam ko wanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yasa Abu Huraira ya zauna wajen Ka'ab al-Ahbari yana tsoro saboda hadisin Buhari radiyallahu ta'ala anhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisu an bani Isra'ila wala haraja ko a iya jin labaran ganganun da bani Isra'ila ke ruwaitowa ba ne ba ne a cikin wannan duba wannan hadisin wannan shirin wata manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi Abu Huraira ya zauna wajen Ka'abu Rahabani har yana sauraron maganganun da yake haka ya to masa daga taura yana cikin abin da ni na faɗa masa na ce da shi sallama sallallahu alaihi wasallam ya ce yayyan rana da rana ta fito yayyan yini da rana ta fito ga wannan yinin shine yinin juma'a yinin ranar juma'a a wannan ranar ce a wannan yin ne aka halicci annabi adam a irin wannan yinin ne kuma aka sauko da annaba adam daga aljanna a irin wannan yinin ne aka karbi tuban annaba adam fatalaka adam min rabbihi kalimatin fataba alai wa fihi mata a wannan ranar ne kuma annaba adam ya koma ga ubangiji a wannan ranar ne ya saka wannan cewa fihi mata akwai raddi akan wasu a yanzu dan an ce ai ranar litinin ran da aka haifa manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya tantance a kewa ba sai ce to ba ran nan yi wa baki ba ai sai zama ma ranar bakin ci a ga sai a nan an faɗa su annabi adam saboda an halice shi a wannan ranar ake ganin girman ranar juma ba da wucewa ai a wannan ranar aka ce yi wa baki wa fi ta kuma ba a wannan ranar a irin wannan ranar ce a yinin na juma'a sa'a alkiyama za su tashi ba wani rai sai ko mai kana ne kaskan da kunnanta ranar juma'a tun daga sanda rana ta fito wato tun daga sanda alfijir ya keto a tata zuwa shirku har sai rana ta fito tun daga ketowar alfijir har zuwa fitowar rana dan tsoron kai ya zamo wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama wa'anda ba sa haka kawai sai aljanu da mutane aljanu mutane su ne ba ruwan su ba ta zo gare su wani abin ya ɗauke musu hankali amma duk sauran masu rai tsoron zuwan juma'a ya sa a cikin yinin juma'a da ba ta za a yi ba wa musulmi ya dace da ita alhali yana sallah yana roƙon ubangiji wani abu sai allah ya bashi wannan abin da ya roƙa sai ka abu da haɓar da ya ji wannan hadisin daga wajen abu huraira ya ce bi kulli sanatin yawmu eh wannan yana abuwa ne sau ɗaya a shekara ini ɗaya ne juma'a ɗaya ce a shekara take da wannan farlan sai na ce da ka abu ne abu huraira duk juma'a duk juma'a kaga wannan akwai rade akan wanda suka fahimci cewa ai a sau ɗaya ne a shekara don gashi abu huraira ya yi rade kuma wannan radin na abu huraira yana daga abin da yake ko da yake mawqufan ne da lafzan amma kuma za a ɗauke shi kan cewa marfu ne ma'an dan abu huraira ba zai ayyana cewa ai duk juma'a ce ba in ba tare da ya ji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya ji daga wanda ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ce masa a ainihin juma'a ne sai ka ya sake komawa ga saura ya karanta ta ya ce sadaka rasulullah ka ga wannan ma ya karo da magana cewa ai daga manzo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk juma'a ce ya gaskata haka yake ma a cikin at-taura Abu Hurairah ya ce sai na kamu da masaraka da ali masaraka al-ibadi irin wannan wato yana cikin wanda malaman kusa laura hadisi ce masa babi cewa wanda sunan ya dace da alkunyar ubansa kamar shi wannan sunansa masaratu sunan ubansa kuma abu masarata kaga sunansa ya dace da alkunyar ubansa to wace daga baro jifari sai ce da ni daga ina ta kawo ina ka je ne na ce ai daga dori na sai dori sai na ne sai ce da Allah ya sa a ce na gamu da kai kafin a ce ka fitai zuwa ga dori sai na da ba zan gane ka ka fita ba dan ba da da zai sa ka ce sai ka je wajen na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba daidai ba ne a ce za a haura kuma a yi tafiya sai fa idan tafiyar da za a yi zuwa masallatai uku ne ba daidai ba ne a haura kuma a ce za a wajen wani masallaci dan kawai a yi sallah a jinsa ba wai ya kore hawa raƙuman da tafiyar a kansu don wasu bukatu ba kamar neman ilimi kamar sada zumunci kamar kasuwanci da abin da ya da haka amma akan a ce masallaci mu'ayyani shine aka ce ba a yi ba sai ko zuwa masallatai uku a zuwa masallaci mai alfarma da kuma masallaci na wannan da kuma masallacin baitul maqdis shine masallacin iliya a tsawon maqdis ko ya ce iliya a sai ko ya ce baitul maqdis duk dai suna ne na abu daya na abu daya ko baitul maqdis ne ko iliya a duk suna ne da waje da ya shukku shi a masarautu yana kokon yan wanda lafazi manzon Allah ya faɗa Abu Hurairah ya ce bayan na wato wannan hadisi waɗansu suna cewa ai za su kafa hujja da shi akan cewa ashe ba a hau a tafiya wajen aje da yarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abin da suke ke bayyana ba gare su shine wannan tafiya zuwa masallaci ne aka ce ba a yi sai wani sallacin uku amma maganar ziyara ita hadisin ke magana a kanta ba gaba daya hadisin nan gaba daya ke magana a kan ziyara ba ya yi magana ne kawai a tafi daga nesa zuwa masallaci don a yi ibada ko don a yi sallah a cikin sa shi ne aka ce ba a yi sai ga masallaci ko amma maganar ziyara gaba daya ba ta zo a hadisin ba yadda abu hurara ce sai kuma daga baya na game da azabin salati ba mu rabu da masalatun ali masalatul gifari sai na game da abin salati na ba wanda shi ma yana cikin manyan malaman yahudu kafin ya musulunta kuma shi ya musulunta ya ga annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai labari ya musulunta amma yana cikin manyan tabi'ai bai ga annabi ba amma shi abin salati ya ga annabi ya hamma ga ayoyi a qur'ani ana cewa akan ne aka saukar da su fa jadduhu ba shi labari bi majalisi daga uwar da muka yi ma a kabil ahbari da kabil ahbari zaman da muka yi muka tattauna da kuma ni abin da na faɗa masa game da farnar ranar juma'a nace da shi da na gama bayani na sai ka abu yace wannan yana afuwa ne a rana ɗaya a juma'a ɗaya a shekara kan abindiya abu hurera ce na abu salamin ya ce ka zama ka abu ya faɗi magana da ba haka take ba ba haka take ba ba sau ɗaya ba ne a shekara na ce da shi sannan kuma ka abu ya sake komawa ya karanta a taura ya ce a dukkan juma'a ne duk juma'a ma da wannan rana daula da salamin ya ce sadaka ka yau kuwa yanzu ne ka abu ya faɗi magana da take gaskiya sana na da salamin ya ce na san wata sa'a ce ita na san ni wata sa'a ce ma sai abu huraira ya ce sai da ke da Allah da salamin kai ka bani labari man da ita tun da kai ka sani wala ka rinna alai kaka ce za ka yi mun ruwa kaka ce za ka yi mun ruwa ruwa ilimi ta kowace ruwa ko rowa ilimi ta fi kowace rowa muni domin da ilimi ne shiriyar bayi to wanda ko ya rasu ya rawa bayi rowar abin da za su iya da shi ai rowar sa ta fi muni to sai Allah da salamin ya ce ita ce karshen sa'a a ranar juma'a ai karshen sa'a ce a ranar juma'a abu huraira ya ce nake ta kudu a yi da safi ya za ya ce sa'a ta karshe ce a ranar juma'a alhali ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da na ba musulmi ya dace da ita alhali yana sallah wannan sa'a kuwa sa'a ce da ba a sallah a cikin ta kaga wannan magana ta Abu Huraira ta kawo hujja ga wayanda suke cewa idan magana idan ka ta zo a zancen shari'u zancen mai shari'a wanda yake tana da ma'ana biyu wato tana da hakika biyu akwai hakika shari'iyya akwai hakika lugawiyya to sai a dauke ta bisa hakika shari'iyya inda da alfatul usul yake fada wala sawu shari'a lugawi wala sawu yin zuwa gurbu shari'in shari'i eh tunda nan fala yusalli idan aka kuma ta ta luga sai a ce yana addu'a amma an duba aka ta shari'a shine za a ce yana sallah tunda yin salli a lokka yana addu'a ce yadda zai ko a shari'a yana sallah kenan amma kaga abu huraira ya nuna cewa ai za a za a dauke ta ne akan ma'anar ta shari'a dan haka salamin yace au ya za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba wanda ya zauna mazauni yana sauraron sallah to ai yana cikin sallah ya salli har sai ya sallah har sai ya yi sallah ai wanda ya zauna don sauraron sallah to a cikin sallah yake yanzu inda ga yin la'asar ka zauna a waje kana sauraron sai ammar kana sauraron ai magana da kai a waje to duk zaman da za ka in za a yi awa biyu in za a yi awa biyu da rabi in za a yi awa uku ana rubuta ma illa don sallah gwargwadon sallah sai an rubuta ma ladan kayi wannan sa kayi sallah nan ta magarba abu hurairah ya ce na ce kai gaskiya ne ko manzon Allah ya faɗa haka sai a abdullah salami ya ce ai wannan ake ne ai idan mutum ya zauna karshen sa'a ta magarba an kara yinin juma'a ya zauna karshen sa'a ta yinin juma'a yana sauraron cewa shi fa ba zai tashi daga wajen nan ba sai an yi sallar magarba da shi ana rubuta masa yana ta sallar shi yasa suwaye masu haka suwaye masu dorewa a kan haka musamman ranar juma'a kaga yan dariƙa su ne suke zama a ambatan Allah kuma suna sauraro har sai an yi sallah suna sauraro a yi sallah da su a wajen shi yasa kaga su suka samu wannan farnar kenan hakika to siffar da ake bukata da kuma magana ketare wuya ne wani a rinka ketare mutane da magana fuskantar alƙibla ra'am fuskantar liman mai huduba a rasar da yake huduba a ranar juma'a. Ya karbo daga har idil ansari. Shi har da idil ansari yadda ya gabata gare mu a baya yana cikin kananan kaji a yau fati na hijira ta ɗari da arba'in da uku. Cewa Isa Idil Ansari ya samu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ya ce me zai shafi ɗayanku ga wajen somani da a ce zai riki tufafi biyu wanda zai rinka sawa ya je juma'a me na ce in banda tufafin da ya aiki da su me haka din me zai shafe shi ai wato ya kamata a ce juma'a in mutum za shi kai ya je za shi da tufafin da yake aiki da shi a'a ya sa tufafi wani daban shi ya sa aka ce an soke kyawar sufa kuma malamai musamman a masamman imam malik radiyallahu ta'ala da cewa ita juma'a an fi son a je da farin tufafi farin tufafi a zuwa juma'a ya ce daga wanda yake sabo ba fari ba kafin idi wanda shi a idi sabon tufafi ko da ba fari ba ne ya fi daga wanda yake tsoho amma fari ya fi da ga aje izin da tufafin da babu ba amma fari ne gwamma aje da sabon wanda ba fari ba amma juma aje da tsoho fari in dai wankace ne to ya fi kyau daga aje aje sabo wanda ba fari ba to wanda ta mun hadisi ya kama daga imam malik cewa ya kama daga nafi'u da da umara ya kasance na ruhul juma'a ba ta zuwa juma'a sai ko ya shafa mai a jikinsa ya sa turare illa ya kuna harama sai fa yana cikin harama da haji ko umra yana cikin harama da haji ko umra to wannan ba fa mai ba shafa turare wanda mun ga shi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Abi Bakar bin Hazm ya karbo daga wanda ya faɗa masa hadisin daga Abi Hurairah wato hadisi ya zamo mukhari kenan wa mubhamu ما فيه راو لم يسم وقلت ما مفهم ما فيه راو لم يسم to cewa shi abu hulaira ya kasance yana cewa wallahi ɗaya ya zauna ya yi sallah a kan dutse dutse baki wanda yake mai tsananin zafi ya fi masa daga ya zama a gida ya bari sai san da liman ya tashi yana huduba ya taho yana kinke da wuyayen mutane ranar juma'a idan da ne wannan ya dunguru wannan ya dunguru wannan wai sai ya shiga ciki alhali da ya zaman sa a gida in yana son shiga cikin ya zo da hurma ya zo da hurma me zai hana ya zo da wuri irin wannan shi yasa ake faɗa cewa wanda yake ta wuya ya mutane ranar juma'a kamar ya rasa ranar juma'a illa iyaka dole a irin nan kuma a dinga faɗakarwa su kansu mutane a yanzu sau da yawa sukan zauna a hanya alhali cikin bai gama shirka ba shi kuma dan wata manufa shi ma kuma wanda ya irin wannan to shi ma ya kamata ya gane ya yi laifi cewa aka yi in ka je ka zauna inda sahu ya ka ka shige ciki ka kaje kai ina ka ina shiga masallaci ladan da ke cikin shiga masallacin ai ba kaɗan ba a bansa da mai malamai da sadaba kan cewa yau ai mutum bai shiga cikin masallaci ba ai juma'a an faɗi sharuɗin a yi ta arhabar masallaci ko a hanyoyin da suke sun kai masallacin yadda hadiru shau hadiru ke faɗa a hujjarsa wasa har bira baki wasu rike mutasalata bihi in ragar masjidu mutasalata sufufu lantafa sallah tana inganta arhabar masallaci haka nan sallah tana inganta sallar juma'a na inganta arhabar masallaci kewayen masallaci ba inda yake arfan ba amma inda yake ake shi ne rahabar masallaci haka nan juma'a na inganta a hanyoyin da yake sun kai ga masallaci amma da sharuɗa guda biyu irin masjidu ya zama masallacin ya yi kunshi to kai da ka zo da sauran waje a masallaci cikin masallaci ka ce za ka zauna a waje da wata hujja masallaci ne ba kunci ba sai sa wasu malaman yan kaɗan ma suka ce a jima ta ka mata ce bata inganta ba tun da ka bar tsarin juma'a hakki a fara himmar cika cikin masallacin yadda zai zamo ba mazaunar wani to a sannan in wani ya zo ya ce shi dole sai ya kusa tare da haka to shi ne ya yi amma in ba haka ba mutane su zauna kuma su tsantsare hanyoyi don wata manufa kawai ta su wani cewa shi da an gama yi ba zai tafi shi ne manufarsa ba abin da zai karshen da sai zai zo hira su kawai yi hira zaman su a masallaci ai ya fi masa zaman su a masallaci ya fi masa wanda yake da uzuri shi wannan ai ana duba uzurinsa uzurin ma kai na sai ya bar juma'a ai cewa kai an yafe masa zuwa juma'a akwai uzurin da aka ce al'azarul mubiyatu littafi da juma'a zama da yake ba wani hanzari haka kawai gangan mutum ya ce shi ga yadda ya tsara ga zuciyar sai da ta tsara ba to imam malik ya ce ba da muka tara malaman mu suna yi shi ne an yi sakabilan nasu imama mutane su fuskanci liman ranar juma'a an yi haɗu ba lokacin da liman ya nufin ya fara hudu ba da wanda a cikin su yake shugabin tarajila ke kana shirya ko da ke kallon wani waje dole a dawo wato koko mustahabi ne bari ne tabbatacce ko sunna ce cewa a dawo a fuskanci liman a sai zamo an fuskance shi da fuska kuma zuciya ma ta fuskance shi ana sauraron me yake faɗa a cikin gargadin da zai yi tunatarwar da zai yi faɗakarwar da zai to da karatu kenan sufar yadda ake karatu ko surar da ake karantawa a sallar juma'a da kuma mutum ke koya jikinsa da tufafi ya daga gwiwoyinsa shine ijtimai da kuma hukuncin wanda ya bar juma'a ba tare da wani hanzari ba wanda na jami'a hadisi ya tabar da imam malik ya tabar da ramadan tabar da sayyid al-masani ya karɓi daga mai da nasa a cikin usbatin da masulin wato ɗaya daga cikin fukaha usbatu na madina ɗaya daga cikin fukaha usbatu na madina cewa na ha kauna garin wasu da yawa malaman tarihi sun ce wa fati ne hijira ta dari da takwas ya tambayi noma da wani bashirin me manzara da lalata sannan yake karatu da shi ranar juma'a wato a raka ta biyu bayan ya karanta suratu zuma ake a raka ta farko shi rahaku ya san cewa ba za ta suratu zuma ce ke karanta ba a raka ta farko to amma abin da bai sani ba wata sura yakan karanta a raka ta biyu sai a Umar ibn Bashir yace ya kasance yana karanta a raka ta ne sun gashiya suratu gashiya ce ke karantawa a raka ta biyu ina ce min hadisi ya tabo daga imam malik ya tabo daga kwanan musulmin kala maliku imam malik ya ce ni ban sani ba wannan hadisi hadisi ne marfu'i ko ko ba marfu'i ba ya ce wanda ya bar juma'a sau uku wanda ya bar juma'a har uku ba tare da wani dalili ba ba tare da wani hanzari ba ko rashin lafiya to Allah ya kimke bisa zuciyarsa ya zama ba wani haske ba wata shirya da bisa zuciyar tasa shi yasa wato wannan yana nuna illa wanda za su ce kamar ranar juma'a ba za su tsaya wata sana'a ta su bar zuwa juma'a kuma yake nuna musulmi ne kiyayewa kamar irin waɗannan ke kamata ma ya saurare su ma'ana kakkace za su ce abin nan ko da ba juma'a ne ka gyare su da kayan su abin da ya hana su zuwa juma'a ai ba albarka a cikin duk abin da ya hana mutum zuwa juma'a ga shi lani lafiya kawai amma haka kawai wai dan yana neman kuɗi ya ce ba za shi juma'a ba ai wannan abin ba albarka ne kaga ya kamata nan ne hankali ma sai kauce ba wannan abu a kauce masa ma a kirce ko ana bukata da ke yin haka din ya san cewa abin da yake ba daidai ba ne a ake wani mana ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga jafar ibn muhammad jafar sadiq dika annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga mahaifinsa shine muhammad al-bakir dan ali zain al-abidin dan husainu dan ali dan ali dalib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hudubobi guda biyu ranar juma'a hudubar da ya kan yi guda biyu ce a ranar juma'a yana zama tsakanin su a abin da yake cewa ba da yawa daga wanda sun rito mu da aka sun rito hadisin a matsayin mursali domin muhammad bakir bai gazan allah ba ba shi ba mahaifinsa ba aliyu zainul abidin bai ga manzon allah ba kakansa shine sayyidina husainu jika shine wanda yake ya ga annabi annabi ya dauke shi ya har rawaye masa to amma shi wannan jafaru ai bai gani ba amma kuma an waito shi mutasiri kamar yadda buhari da mutum suka waito shi ta hanyar ubaidullah da umara daga nafiyin daga abdullahi umara cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin hutuba hutuba biyu ko yana yin su ko a tsaye yana rabawa tsakanin su da zama inda yake yazo kenan a wannan ruwa shine wajen da bai kuma yakan zauna a tsakanin su cewa alhamdulillah sai an gama kitabul juma'a da